من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلي عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام والصلاة وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم الأربعاء ashirin da shidda ga watan Ramadan. Hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalamu daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da tari hudu da arba'in da uku daidai. Wannan ya daidai da ashirin da bakwai ga watan April haihuwa annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da biyu. Mun dawo za mu ci gaba da karatun Alƙur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya. da fata Allah ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karon kalla bismillah نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشيه مم.
فلما قضي ليل منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أموال لكي لا يكون حرج في لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أبواب أدعيائهم إذا قضوا إذا قضوا منهن وقرا وكان أمر الله مفعولا
To, alhamdulillah har yanzu dai muna a cikin suratul ahzab inda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana abin da ya auku tsakanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da zaid dan harisa wanda kamar yadda na faɗa jiya a cikin karatunmu da kuma can farkon sura da Allah ke cewa ud'uhum li abaihim wa aqsatu inda Allah shi sayyidina Zaidu bawa ne aka kawo shi daga Tihama bayan ya zo sayyidina Khadija ta mallake shi ta ba manzon Allah shi iyayensa suka biyo da niyyar su fanshe shi kallon kyawun ɗabi'o'i da halayen manzon Allah ya ce shi ya fi sha'awar ya zauna a bawa da ya koma wajen iyayen shi a matsayin ɗa wannan ya sa manzala ya ji daɗi manzala ya tara ƙwarai shawa ya ce to daga yau a sani zaidu ɗana ne ni baban shi zai gaje ni zan gaje shi wannan kuma kamar yadda aka faɗa a baya cewa al'ada ce ta larabawa to sai ya zama bayan sai na zaidu ya isa aure karatun jiya kenan manzo Allah alaihi salatu wassalam ya je ya neman mashi auren sayyidatina ummul mu'minina Zainab bint Jahsh bayan ya aure ta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya tsaya akan auren dari bisa dari shine matsayin uba mahaifi to sai ya zama da aka yi wannan da aka yi wannan aure manzo Allah shi ya biya sadaki ya biya sadakin sayyidatina Zainab Ejashin dinari arba'in tare da dirhami sittin da wani mayafi mai tsada da wasu kayayyakin abinci da wata doguwar riga duk sadaki ne wannan kuma ya ba da ya ba ta mudu hamsin na abinci kuma ya ba ta abin nan mudu goma na dabino duk wa'annan abubuwan an tattara su sunan su sadaki ba shi ta amma ba laifi ba na gani ina so ba a tamfar kai amarya ɗaki duk babu wannan su aka tattara su ne sadakinta kun ga nan idan mun kalli wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dunkula dukkan wani abu wanda za a yi shi domin mace a matsayin sadaki to anan wannan shimfiɗa ya kamata a kula cewa irin sadakin al'adarmu ya sha bamban da irin sadakin da manzon Allah ya gudana. Don mu yanzu sai a zo a ce ma sadaki dubu ɗari, ko dubu ɗari da hamsin, ko dubu tamanin. Amma kuma sai ka koma gefe sai ka yi wajen laihen dubu ɗari biyar. Kuma bayan nan sai ka zo ka dinga mata wasu ɗawainiyoyi ɗawainiyoyi wanda wannan ɗawainiyoyin da za a tara za su iya kaiwa naira miliyan ɗaya kuma ran da aure ya mutu aka ce za ta yi maka hulɗi sai kuma a ce wancan dubu ɗari da hamsin ɗin za ta baka da Allah ba a zalunce ka ba ga sadakinka lehenka wataƙila duka watan ta biyu a gida ga akwatuna cike da kaya jin naka ne kai kai mata ga ɗawainiyoyin da kai mata amma kuma yau an zo an kashe auren sai alƙali ya ce wai wannan dubu ɗari da hamsin ɗin za a baka wannan zalunci kuma da yawa ana dangantuwa da hadisin da aka raddina alayhi hakikata za ki mai da mai lambun shi eh za ki mai da mai lambun shi idan aka kalli daga lokacin da aka yi auren zuwa yanzu darajar nawa wannan lambun ya ƙara kuma wannan dubu ɗari da hamsin ɗin da aka yi mata sadaki bara watakila bara a lokacin ana sai da masara dubu goma sha biyar ne amma yanzu ana sai da masara dubu ishirin da biyar da aka watakila bara buhu goma ya sai da to yanzu in yana so ya sai buhu goma nan sai ya ƙara dubu ɗari to kaga wannan ittifaƙin na alƙalai ya kamata alƙalai su rinka duba shi da yawa ana cutar da ma'aurata wajen kashe aure ita ta ce ba ta yi ko kamata ya a duba a ga to menene zai ba ta kaman shi menene zai ba shi kamanta shari'a malaman fiƙo sun yadda ke mai aure an yadda ya yanka wasu kuɗi ta bashi amma irin wannan tsayawar da ake musamman alƙalan jihar katsina ana cutar da mazaje wajen aure ka kashe ma mace wajen miliyan guda amma an zo za ta yi ma huli an baka dubu ɗari da hamsin wanda in ta je sadaki a laifinka kawai da kai mata in ta kwashi zai zama cewa in ta saida shi ma ninka kuɗin za su ya kamata a duba wannan da haka bayan manzo Allah alaihi salatu wassalam ya yi ma a saidatuna Zainab bin Jashin wa'innan sadaki a matsayin ta a warɗan shi. To shi kenan daman na faɗa ake cewa lokacin da manzo Allah ya je neman auren ai ta nuna ba ta ku. Kuma manzo Allah ya ce mata dai ta yi ta ce to dai yan umarnin Allah ne sai Allah ya sauka wa ya saukar da aya wa ma kana lil mu'min wa la mu'min idza qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahum shay'un min amri ayat da muka karanta to aka zo aka yi aure bayan an yi aure ita tana ganin yaci ba ƙwarishiya ba hashimiya kuma yau ga ta sha aure bawa to sai zama babu abin da ya biyo tsakani illa banda rashin daɗin zama radiyallahu anha baya samun kulawar da ya kamata miji ya samu a wajen matar shi ita tana ganin shi kaskantacce shi kuma yana ganin ta a matsayin matar shi da haka duk umarnin da ya bada bai samun yadda yake so sai zo kuma annabi alaihi salatu wassalam ya ce ya rasulullah zainab ban jin daɗin zama da ita ya rasulullah kai mun umarni ni dai in sake ta annabi alaihi salatu wassalam shi kuma a matsayin shi na jagora mai ladabtarwa ba manzon Allah ba kai yanzu dan dan wanka ya zo yace zai saki matar ba ta shi kace je ka sake ta za ka yi wannan in kai wannan ka nuna baka da hankali ai dai da daɗi ba da in suka ce ya haƙuri za a yi mata faɗa ya haƙuri ba ka san halin mata ba ne ko da ka san abin bai yiwu to saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malami ne mai ladabtarwa sai ya ce ka ji tsoron Allah ci gaba da rika matarka Allah zai gyara tsoron nan cikin munajatin Allah da manzon Allah sai Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah hakurin da kake ta ba zainab a zai auren nan ba mai yiwu bane lallai lallai za a kai gabar da zai sake ta kaga ai annabi ya yanke ai annabi an gama hukunci kaga ma ai annabi ya ga damar daga zuwan shi gobe ce to ya sake ta to amma tunda Allah ya ce zai sake ta bai ce ya sake ta a ranar ba shi annabi da ya dawo da sai ce zaidu ka ji tsoron Allah ka rike matarka haka aka yi ta tafiya kuma da Allah ya gaya manzo Allah wancan sai Allah ya ce kuma idan ya sake ta ta gama idda kai za ka aure ta annabi Muhammad ku kalli bayan da aka yi aure amma kuma zai sake ta kuma in ya sake ta kai za ka aure ta har wace hadisin sai na Aisha ta ce wallahi duk cikin Qur'ani da akwai ayar da manzo Allah zai koyi saboda jin nauyi da ya koya wannan ayar amma manzo Allah ya isar da sako bai rage dugo ba bai ƙara dugo ba ta da zai da yanzu shi ba annabi zai saki ta sai kai hakuri kai rannan dai wanda Allah ya ƙara zama sai zaidi ya zo ba da shawara ba to sai ya rasulullah zama na daidai da Zainabu ya ƙare na saki ta dama manzo Allah ya san za a yi Allah ya gaya mashi to yanzu kuma sai ne sai tunkarar ya za a yi annabi a wurin sa kuma zala alaihi salam ya ta shigi da fici wajen ya za a bayyana wannan neman aura kai karshe manzo Allah kawai shi ma sai hau hadara ubangiji bayan ta gama idda manzo Allah ya tabbata ta gama idda sai kuma ya kira zaidu ya ce zaidu matakka zainab ta gama idda ya ce ya ce to ka je wajen ta kai mun zawarci ni ke son ta zan aure ka ji wani babban aikin kuma ka saki mata kuma wani ya ce ka je ka ce yana cikin zawarawa in bai je ba wuta za shi dole ya tafi yana zuwa ya ce ya je ya shiga gidan ya mata sallama da ta ji mawaya shi ke ko kallon shi ba ba kawai tana cikin dama wani kullu nata ita tunaninta ko ya dawo biko ne shi kuma mazala ne aiko shi ya ce to da haka a hanya sai girmanta a zuciya tunda yanzu matan manzon Allah ce in na shi ce yanzu girmanta a zuciya sai cika mai fuska da ya je ya sallama kwaiwar goshi wace ba sai ya juya baya ta ce zainab na zo wajen ki ne da saƙon manzon Allah manzon Allah ya aiko ni ya ce in gaya maki na in mai zawarci yana daga cikin masu son ki zai aure ki zai ta waigo ta yago ta ce to ni ba zan zartar da wani al'amari ba tunda aurenka Allah ya min kashedi sai na ba Allah umarni sai na ba Allah zaki kiran ya dawo ya gaya manzo Allah manzo Allah ka ji abin da ce za ka ba Allah ba manzo Allah ce ai shi kira an gama aure Allah ya ce zan aure ta kuma shi za a ba zaki sai me sai kawai shi kiran kawai dare na yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirin angunci kawai na ɗakin ta ya je ya shiga ɗakinta bayan ya shiga kuma ya kira ta akwai yake ku zo ku taya ni murna an gunshi na da Zainabu yau Allah ya ɗaura mana aure da ita daga saman bakwai sabai suka zo suka shiga aka yi ta murna an haɗa raido aka yi ta murna a shiga a fita a shi ko shi gidan manzo Allah ya baro sa a ɗakin ya zo gidan shi ya ma matan shi sallama kowace ya gaishe ta sai suke cewa ya rasulullah to ya ka samu amaryar taka har labari ya kawo musu ya ka samu amaryar taka sai ce ai sahabbai suna can sun cika ɗakin da suna taya ta murna annabi alaihi salatu wassalam da suka ga sahabbai suka ga manzo Allah ya rike bai dawo ba sai aka dawo kuma kowace gida aka yi shigo shigo ana jiran annabi ya shigo a koma tare manzo Allah na zuwa bai ce musu ko kawai sai ya wuce wani sahabi na biye da shi dab dab dab manzo Allah na shiga ɗakin kawai sai ya ja labule ina jan labule ya sahabi ne tsaya ya annabi na ci ai annabi na ci kuma ya saki labule to daga nan kuma sakin labulen manzo Allah sai Allah ya saukar da ayin hijabi yace duk matan annabi in annabi na ci kawai wanda ya kawo shi an saukar da ayin hijabi jan labule ba cewa Allah ka saukar mun ayin hijabi da ya saukar da labule Allah ya gane annabi na son a bar shi da shi da amaran shi sai Allah ya ce to na kafa doka daga yau ila yawmul qiyamah in dai annabi na ci kawai wanda ya shiga akwai ga wanda yi wannan to da yawa sai da na zainab idan ana dan musayar zamantakewa ta miyo tsakanin kishiyoyi sai ta rinka ce masa aisha kai da allah ku da iyayenku suka zo suka aura ma annabi wata ma sai da babanta ya roƙa ni ko daga saman bakwai allah ya ɗaura min aure da shi da ka tana ƙwararru tana jin wannan abin a zuciyarsa shi kenan sai sai na zai ya zama ɗan aikanta ta kira shi ya sunkuya ta ba shi umarni ya amsa maganar ya taɓa auren da bata taso ba yanzu matar mai gidan shi ce to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana cewa ya rasulallah wa iz taqulu lillazi an'ama Allah alayhi ka tuna mana lokacin da kake faɗa ga wanda Allah ya mishi ni'ima wa an'amta alayhi kuma kai mai kai mai ni'ima malamai suka ce ni'imar da Allah ya mai ita ce ni'imar da Allah ya sanya shi cikin musulmi ya bashi musulunci wa an amta alaihi kuma kai ma kai mashi ni'ima da me da yana bawa ka yanta shi ya zama ɗa bayan nan Allah ya mai ni'imar da bai ma duk wani sahabi a duniya ba ni'imar da ya ma zai dan harta ko sai na abubakar ba a yi ita ba dan tun daga bakara hannasu in banda zai duba sunan wani sahabi a Qur'ani kuma da za ka zo cikin karatu ka ji balan ma kaza sai ka tsallake zai da ne ka ce min hawa ɗaran karatun ka bai ba don haka Allah ya yi mai ni'ima da cewa akwai cikin sabon manzo Allah shi kaɗai ne sunan shi ke cikin alkur'ani haka nan kuma ga irin soyayyar da manzon Allah yake nuna mushi manzo Allah yana son zai dan harisa sai ya zama soyayyar da manzo Allah ke mashi wannan soyayyar ta sa manzo Allah ya dauke shi ya mai da shi da kuma da manzon Allah ya yi Zaid wani auren sai ya dauko Usama da dan Zaidin dan shi da aka haifa sai ya mai da shi kaman jikan shi dan da yawa yan abu ya kace ne ana zo a yi annabi wata tambaya wadda ake jin nauyi to Usama ake zugawa su je ka tambayo mana annabi kaza wata rana sayyidina ali da sayyidina abbas suna zaune ka suna hira sai suka ce wai ko a cikin gidan manzo Allah wai wa annabi ya so ne sai ali ya ce a je a tambaye sai abbas ya ce to kai zaka iya tambaye shi ko sai ya ce ga yaron can ku sama mu je a sa shi ya tambayo annabi suna zuwa kofar gida ta ce usama kaje ka ce kaje ka tambayo mana annabi mazala na cikin gida Usama na shiga mazala na gidi sai ya tashi kama kanshi kamar yadda kaka ke majika shi me kawo ka sai ce ya aliyu aya rasulullah ali ne da abbas ka suka aiko ni sai ce to kun gaya maka tambayar da za su zo su yi tun kafin su shigo ko ko in baka ansa ka je ka gaya musu ka ji sanin gaibi sai ce ya rasulullah a bari da su shigo tun da tambayar suka shigo ya maza Allah ya ce Aliyu da Abbas tambayar da kuke yi kuna tambaya ne kun tattaunawa na fito cikin iyalai na yace to wanda na fito Fadima ka ja rasulullah mun san wannan a cikin mata a cikin maza fa sai ce Usama da baban shi Zaidu ce duk gidan nan na fi son su wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin gida yana fara'a yana murna goshin shi na kalkali wata daga cikin iyalan ce ya rasulullah wannan wani irin farin ciki ne yace haba ta yana murna yace yau mutumin nan da ya san asalin mutane ana ce mai ibnu dubinna yau ya zo ya ga usamatu da zaidu sun kwanta sun kululluɓe da ya kalli kafahuwansu sai ce hazihil aqdamu ba'dha min ba'd ce wannan ƙawawan guda biyu duk yadda aka yi ɗaya daga cikin ɗaya ya fito ya ce to murnar da nake yau an ce ku sa mata ɗan ɗan zaidu ne da haka manzo Allah yana son sai na zaidu kuma da zaidu ya yau fati sai manzo Allah domin ya yi shahada ne a gazuwatu mu'tata da haka da za a ce gazuwatu mu'tata manzo Allah alaihi salatu wassalam sai ya kira Ja'far da Amr bin al-As da Abdullah bin da Abdullah bin da Abdullah bin Rawaha da Usama bin Zaid maza Allah sai ya dauko tuta ya ba su sai ce Jafar ka zama komanda idan an kashe ka Abdullah dan Rawaha ka zama komanda idan an kashe ka Usama dan Zaid ka zama komanda sai wani bai wuce ya ce kai duk kashe ku za a yi wallahi kan ku ji wallahi duk kashe ku za a yi ya ce ai mu annabawan banu isra'ila idan suka faɗi wannan to duk wanda suka ce in ya mutu to kashe shi ba suka tafi manzo Allah na zaune akan mimbari a masallaci sai ga manzo Allah kamar yana leƙen wani abu yana leƙe sai ce Allahu akbar yace ga ji afabacin yayi shahada ga tutar musulunci na a ƙasa sai ce alhamdulillah Abdullahi karawa ya dauka manzo Allah na leƙa kamar yana leƙan wani abu sai Allahu akbar sai da ya nuna yadda aka raba Abdullahi dan Rawaha biyu yace ga yana kafirai sun raba shi biyu farin dama ya faɗi farin hagu ya faɗi yace ga tuta na sai ce yawwa ga Usama da dan Zaidu ha Zaidu Zaidu bin Harisa nake zai ce Zaidu dan Harisa ba Usama ba Zaidu dan Harisa ya dauka shi ma ana kan manzo Allah shi Allahu akbar shi ma ga shi shahada yace to yanzu ga ga sauran mujahid bin nan suna ta tattaunawa wa zai ɗauka ce amma ga yanan sun naɗa wani takobi daga cikin takubban Allah zararre kuma a hannun shi za a yi nasara shi ne Khalid bin Walid to bayan an dawo manzo Allah sai ya ɗau san da yake ma Zaidu sai ya maida kan Usama bin Zaid da haka a kula wancan lokutan cikin mutum uku manzo Allah Zaidu dan Harisa ba Usama dan Zaidu ba Zaidu dan Harisa ba kina ne shi ciki da haka manzon Allah na san shi duk abin da ake jin nauyin gaya ma manzon Allah to Usama na iya gaya ma annabi shi wata rana wata mata ba mahazumiya ta yi sata sata irin a zamba cikin cikin aminci sai ta zo ta samu mace ita da ita ta ce da Allah abin da ke ki bani aron kaza naki idan kuma ta zo sai ta hana ta zama tema wacce tema wacce ta zama dai ƙarauniya ce kawai maza Allah ya sa aka kawo ta ce za a yanke mata hannu ƴan uwanta suka yi gangami aka rasa wanda za a yi ma magana ya je ma annabi magana ko za a ɗaga mata ƙafa sai wani ya ce to wannan matsalar ba mai iya ma annabi magana sai ku samu ta ɗan zaidin don shi masoyin annabi ne ɗan masoyin annabi shikenan da aka zo aka samu usama aka gaya mashi to ka ji halin da ake cike ce bari zan je in annabi magana ya je shige ya samu manzo Allah a ɗaki cikin dare manzo Allah ya mai fara'a ya mai duk abin da zai mai sai ce to ba ka tashi ka je ka kwanta ba ya rasulullahi wata bukata ce ke tafe da ni so ta bukata ce ya rasulullah na zo ne kan maganan matan nan ba ma'azumiya manzo Allah ne kishin da sai ya tashi sai ya kake so a yi da ita Usama wallahi ɗan uwanta ne suka zo suna neman ceto suna son da yin akwai abin da ya kamata a yi ko wani abu da za su biya su biya domin a a kyale ka ya ce to bai taɓa shiga tashi hankali irin wannan ba sai manzo Allah ya ce Usama a tukallimuni fi haddi min hududillah ya Usama a tukallimuni fi haddi min hududillah يا أسامة أتكلمني في حد من حدود الله والله لو أن فاطمة بنت محمد صرخت لقطعت يدها kai Usama maganar farko ba ta kai ɗaga ta biyu ba ta biyu ba ta kai ta uku ba ce Usama kai ne ke mun magana a cikin umbar wani hukunci daga cikin hukuncin Allah na rantse maka da Allah idan Fatima ce sata sai na yanke masa akwai ɗaga kafa to in ka ga manzo Allah na ma fara'a baka taba iyaka Allah ba Usama nan an taba zuwa yaki ya kai mu wani mutum sara ya ce la ilaha illallah ya kashe shi da aka dawo ana faɗi aka ba manzo Allah labari wani ce kai ya Rasulullah Usama ya kokari ai wani kafiri da ya ga za a kashe shi takure kawai ya ce la ilaha illallah annabi ce sai aka yi ya sai Usama ya sare shi maza Allah ya ce yanzu ya kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ina usama aka ce usama lima qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah me yasa ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah yace inna innahu qala taqiya yace ya rasulullah ya taqiya ne ya koye koye gaskiya yace afala ta kashe an qalbahu me yana ka tsaga zuciyar shi haka gane taqiya ne yace ya rasulullah ka nema min isi ka nema min gafara gun Allah annabi ya ce ni ba abin da zan maka ya za ka yi da la ilaha illallah shi ne zuwa na kiyama sai sai usama ce har sai da ne goma ina ma ban taba musulunta ba wannan nazo zan musulunta to sai da manzo Allah ya ba da hakuri dari aka kai mutan gonwan sa tukunna usama ya kwaci kanshi da haka yan uwa idan mun kula cewa annabi alaihi salatu wassalam duk abin da yake gudanarwa yana gudanar da shi ne akan umarnin Allah idan abu ya saba mu umarnin Allah to manzo Allah bai cikin shi to shikenan aka zo aka yi aure tsakanin sayyidatina Zainab bint Jahash da sayyidina Rasulullah to shine Allah subhanahu wataala yake cewa wa istaqul ya Rasulullah ka tina mana lokacin da kake faɗa lillazi an'ama Allahu alai ga wanda Allah ya yi mashi ni'ima ta musulunci wa an'amta alai kuma kai ma kai mai ni'ima ta baiwa ka yanta shi ka aurar da shi ka girmama shi ka mutunta shi ka tun lokacin da kake ce mashi amsik alaika zaujin ka rike matarka mana kai hakuri ka rike matarka wattaqilla kuma ka ji tsoron Allah sai kuma Allah ya dawo yana magana da annabi cewa ya rasulullah ka san cewa matan nan sakin ta zai amma kake cewa ji tsoron Allah ya rike ta wa tukhfi fi nafsika wallahu mubti kake ɓoye abin da ka sani a cikin zuciyarka na umarnin Allah mallahu mubdihi wanda shi Allah bayyanar da shi zai wa takshan nas kake jin tsoron maganganun mutanen banza su ne munafukai haka Allah ke ce musu wa minan nas man yaqulu kaza wa minan nas man yaqulu kaza Allah ce wa takshan nas kake jin tsoron maganganun munafukai za su ce ka aure matar ɗanka za su ce girma ya faɗi za su ce kaza kana jin tsoron wannan wallahu a haƙo an tafsha Allah ce ni ko Allah na sani Allah shi ne mafi cancanta ka ji tsoron shi Allah subhanahu wataala ce falan ma kaza zai bi min hawa lokacin da zai biya biya bukatar shi game da ita tunda tana saba mai ya biya bukata ya sake ta zawwajnaka ha Allah ce mu kuma sai muka ɗaura masa aure da ita a kalli karnakin da ke nan kaza zaidun min hawa tsawon zaidu ya biya buƙatar shi kaga wannan buƙatar da ya biya ba da umarnin Allah ba amma ki kuma annabi matsayin shi Allah ya ce sai zawwajnaka ha to ni kuma ni na ɗaura masa aure da ita ba kai ka nema ba Allah ya ce yayi wannan ne likai la yakuna alal mu'minina harajun dan kada wani kunci ya kasance ga masu imani fi azwaji adiyaihim a cikin matayen ƴaƴayensu na rana annabi ya yi ɗan rana zaidu yau gashi annabi ya auri matar da zai biya sai to kai ma mai mai imani idan ka auri idan ka yi ɗan rana ya saki mata kai ma kana iya aurenta dan kada wani kunci ya zama akan mumini Allah ya yi wannan ne dan ya tausaya ma muminai kai annabi ko ka aure ta ko kada ka aure ta baka da matsala to sauran masu imani ba kana iya yaron ka ne na shago ko yaron ka ne na gida ko dan wanka ne ko dan kaninka ka aurar da shi ko shi kenan wata rana bil amrul muqaddar abin ya kai ka gidan sai ka iske ita matar ta dan yi zaman tsakar gida duk yan wajen gwiwoyin ta buɗe hannuwan ta buɗe daga ita sai kallabi sai ka ji kana sha'awar ta sun ka ji sun yi rigima ka ta rabu kana iya zuwa ka je gidan ku gaisa lahiya lo lahiya lo to ke yanzu da ɗana ya aka yi haka kaza kaza to ni wallahi ba zan koma ba ce to ba koma in kin kashe auren kina so ba laifi saboda zuciyar annabawa ita tana da isma amma zuciyar sauran mutane ba ta da isma sai na umar dan hadabi ya taɓa yin haka wani yaro ya saki matar shi ashe daman cikin kunci take sai ya zo gun sai na umar sai Allah umar ka taimaka min ka je kai wani bikon matata ya ce to ka turo min mahaifinka ya ce na ce ya je ya ce ba zai je ba ya ce ban da kirki sai da umar ce to ni zan ci da sai na umar ji wajen bikon mata aka dinga zayyana mai miyagun halayen da wannan yaron ke yi yadda ne gaza irin miyagun halayen matasan mu na aure yanzu ta gama sai na umar ce eh lallai lallai yaron ya fi hakuri kuma ya cancanta a kashe aure ce to ba komai ya ce to ba dan dai kada ki ce ba ki son koho ba da kin aure koho mai mutunci sai kawai ban maganin nan ya taso ya taho aka kashe aure ta gama idda sai wannan mahaifinta sai sai na umar ya shiga masallaci sai ji mahaifinta na ce mu wani aiko ina da bazawara gidana yata ta gama idda wanda aka rabu da sai wuce kai ban maka ta arinki ba ban ma shi a guɗe ba tunda na zo biko da aka ina daga cikin musa ya gaya in tana suna ce na baka amma kai yanzu an je biko daga baya ka ja daura ma aure da ita ai in ka gashi da wayo kuɗi na da gudu ya ka kauce to shari'a ba ta hana ba Allah ya ce ya yi wannan ne ga masu imani ko a ɗan ƙara matsowa don a samu da su samu shigowa a matso sosai da aka sai ya zama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya yi wannan hukuncin ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan me don kada masu imani su ga wasu mata na 'ya'yansu na rana ko na 'ya'yan yayyansu ko na 'ya'yan ƙannansu ko na wasu 'yan uwansu su ce suna son za su aura kuma a ranka ya maɗiɗi da su a'a shi yasa Allah ya zartar da doka akan manzon Allah ya zuwa ji an iyaye shi za ka zau min hunna wa tsara idan su ma'auratan nasu sun biya buƙatu game da su wa kana amrullahi maf'ula daman al'amarin Allah ya kasance shine abun zartarwa abun hukuntawa subhanahu wataala na'am ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا Allah subhanahu wataala ya ce ma kana ala nabi min haraj min haraj wani kunci a zuciya idan aka yi wani abu wanda ake ganin kamar bai kamata a yi ba ai wannan abun bai zai kasance ga annabi ba har yanzu dai Allah na magana auren ne tunda munafikai na magana har yanzu ba zai kasance ga annabi ba dan ya ce zai da dan shi ne kuma yanzu ya aure shi wannan babu wata damuwa akan annabi ai ba kan shi farau ba ba ga annabi Sulaiman ba ya aka yi da shi da sayyidina Bulki tana kasarta tana mulkin ta annabi Sulaiman na kasar shi yana mulki ya ji labarin sai aika alhuda huda aka yi ta musayar sako hajjai ta zo da annabi Sulaiman annabi Sulaiman saboda ya ga wani gashi daga jikinta wanda aka ce har ya zo diddigenta ya za aka rushe fada shi aka maida ta tagilar ƙasa kuma aka yi kifaye tana zuwa da ta leƙa ta ga ruwa sai ta ɗaga doguwar rigarta sai ga wannan gashin kawai sai je yana sha'awa ya aure ta da aka gama sai ce to ke inda dai aka ga an yi wannan ni ina cikin gawarawa yaya ta ce a ba matsala aka yi aure maimakon ta koma kawai ta tare ɗakin ta shi ma wannan ba ka ce na ce wai annabi dauda alaihi salam annabi dauda yana da mata guda tis'in da tara amma an ce mafi yawan matan nan matayen almajiran shi da almajiran shi da ya shahada wajen yaki ko ya shiga wani hali annabi dauda alaihi salam sai ya aura matar ya ɗebo 'ya'yan ya haɗa da nashi a cigaba da tafiya nan kun kama Allah na cewa to in za a yi mu annabi na maganganu da ya maɗiɗi to ai wasu annabawan sun yi su ne kuka ce kamar ka Allah ke ta'aridi a nan wurin Allah ya ce ma kana ala nabi min harajin babu wani kunci game da annabi fi ma faradallahu lahu a cikin abin da Allah ya faranta mai Allah ne ya wajabta mu annabi sunnatan lahi allazina sunnatan lahi fil ladina khalaw min qabl dama irin wannan al'ada ita ce al'adar da ta gabatu a cikin annabawan da suka wuce wa kana amrullahi qadaran maqdura dama umarnin Allah ya kasance wani umarni ne qadaran mai lokaci maqduran abun hukuntawa duk abin da kaga Allah yayi ya sanya mai lokaci kuma ya hukuntar da shi subhanahu wataala na'am alladhina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafaa billahi hasiba Allah subhanahu wataala ce su fa annabawa duk abin da kaga annabawa suka yi to ba suna yin shi bane da ka duk abin da kaga annabi yayi na magana ne na ishara ne na aiki ne to baya yin wannan abin sai da umarnin Allah game da manzo Allah ya gaya mana wannan jin iza hawa ma dalla sahibu kuma ma gawa sai ce wa ma yantiqu anil hawa annabi bai yin kowace da son zuciya duk maganar da kaji manzon Allah ya faɗa to umarnin Allah haka nan in a wajen aiki ne duk abin da annabi ya zartar sai Allah ya ce nashi ne wa ma atakum rasulu fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu in dai kuka ga yazo da abu to ku an sa kawai ku kai hatta wajen biyayya in kuka ga yayi abu sai ka ji Allah subhanahu wataala yana ce maku wa in tu'iuhu ta'tadu in dai kun bi annabi to za ku shiri ba kun bi Allah bin annabi shi ne bin Allah man yuti rasula faqad afa Allah duk wanda ya bi annabi Allah ya da haka su annabawa suna da isma duk abin da kaga sun zautar tsakaninsu da Allah to umarni ne daga Allah ba sa saba ma Allah man zallazi ma sa'at wa mallahu husna faqat duk abin da annabi ya umarnin Allah to Allah ya ce to dan annabi yayi wannan su fa annaba wannan su ne wa'inda allazina yuballiguna risalatillah su ne fa wanda suke isar da sakon Allah da haka wannan abin da annabi ya saƙon Allah ne ya isa da kan musulunci ga abin da laraba suke da Allah ya tashi zai isar da saƙon maimakon sai Allah subhanahu wata'ala kawai ya shi kai tsaye ya ce a wannan saƙon annabi aikata in ka aikata shi ma ya zama umarni da gaiwu na kashe ɗan rana kwata-kwata kawai in babanka ya haife ka babanka ya haife ka ud'uhum li aba'in huwa aqsaqin Allah Allah ce annabawa sune ke kisar da sakon Allah su yi shi practical a aikace su yi shi kuma a rubuce ko a karance wa yakshawnahu kuma annabawa sune waɗanda suke jin tsoron Allah duk wanda kaga yana jin tsoron Allah to ya koya ne daga annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa kiyaye iyakokin Allah wata rana wasu mutane guda uku sun zo gidan manzo Allah da niyyar tambaya da suka zo suka yi muwafaka manzo Allah bai lokacin ayin hijabi ba ta sauka ba suka yi matan manzo Allah sallama suka fito ɗaya ce ni na zo tambaya ne game da sallah annabi ya manzo Allah ke sallah aka ce mai bayan sallolin nan biyar yana sallah da daddare yana kwantawa ya bacci yana sallah da daddare yana hutawa sai ce cafi annabi kenan shi ai Allah ya ce mai inna fatahana laka fatahan mubina ya ga shura laka Allahu ma ta'akhkhara yace to ni tunda ban kai annabi ba ni ko ba zan bacci ba duk inda dare ya zo kwana sallah sai ɗaya ce wa inni sa'ilun an ni ko ina tambaya game da azumi suka ce to ai annabi yana yin azumi ya sha yana jera kwanaki yana yi ya huta yana ɗauka tsawon lokaci bai ba yace annabi kenan ni da yau na dinga azumi haƙon musu ɗaya ce to ya yake mu'amala da ta ce annabi na mu'amala da mu lokacin da ya sha'awa ya kwanta da mu lokacin da bai sha'awa ya kyale mu sai ce to ai shi kamar ka ce da kanshi ya jima ko ba ni ba zan ƙara kwanciya da mata ba tawa ma zan je in sake ta ni kawai zan zama mutabattuli zan zama mai ibada sufi zan zama kawai to bayan sun tafi sai manzo Allah ya dawo da manzo Allah ya dawo iyalin suka ga mai kajin da muka yi da wasu mutane manzo Allah ce a kira kowa a zo masallaci sai ya ce wai me yasa wasu mutane suke kyamar sunna ta ne fa inni la atqakum lillahi wa akhshakum lahu yace ni ne fa nafi ku kiyaye iyakokin Allah kuma ni ne nafi ku tsoron Allah amma duk da haka ina yin sallah ina bacci ina azumi ina cin abinci kuma ina kwanciya da mata duk wanda ya kyamaci sunna ta bai tare da ni kaga annabi ya ci kowa tsoron Allah zaka shi yana cewa menene a cikin abaku yana cewa wa atqa wa akshan annabi ya fi kowa kiya iyakar Allah kuma ya fi kowa tsoron Allah alayhi salatu wassalam kenan allazina yuballiguna risalatallahi wa yakhshawnahu kuma suke tsoron Allah wala yakhshawna ahadan illa Allah su annabawa ba sa tsoron kowa sai Allah shehu adiwani na ce manzo Allah wa ma haba qad wa ma haba malkan qad fa sha'ar akhaw yace ai annabi tun da yake bai taba tsoron wani sarki ba manzo Allah bai tsoron kowa wata rana annabi alaihi salatu wassalam ana kwance a gida tsakiyar dare kawai sai aka ji wata ƙara kamar yanzu kace kamar an jefa bom mutane aka yi waje sai aka zo ana cewa to wani kai ne jarumi je ka dubo mana ya ce a haifar san wani ya fi ni jarumtaka ce to kai wani ka fi ce a wani ya fi ni ana ta tunanin ya za a kawai sai aka manzo Allah ya kullo daga wajen akan doki ko linzami babu yana zuwa sai ce mutane lan tura alan tura kan ku fa gida kan ku ji tsoro kowa ya koma gida ba komai ya akai ya ce ai lokacin da na ji wannan abin ya ce ni ina fitowa doki na nema in nufa sai ya ce sai na ga ga in garman dokin wane can ya ce wani kai haƙuri na hau dokin ka ba izini ka yi haƙuri ya ce shi na hau ya ce lokacin da na je gindin dutse inda nake tunanin abin sai na iske ashe wani dutse ne tsoron Allah ya kama shi cikin dare da ya morgino ya zai samu wani dutsen ya bugai to shi da dutsen ya fashe shi ne kuka ji wannan kara babu komai tsoron Allah ne kama shi kowa ya tafi gida Allah kai yanzu da kayi tatas tatas waje za ka yi ko ciki za ka kawo ba ji Allah ke bai tsoron kowa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani lambu haka ya kwanta yana bacci kawai sai wani maciji katon maciji ya zo ya kewaye manzon Allah ya kewaye manzon Allah sai ya koma a gefe ya nan da ya nan da kawai sai ya fasa kai ya kalli manzon Allah manzon Allah shi kuma yana kwance yana bacci ka san irin bacci shi ba irin namu bane ko aina ya ne ta nama ni wala menene ta namu kalbi aina ya ta nama ni wala ya namu kalbi zuciyar manzon Allah ba ta bacci duk abin da ake yana kallo manzon Allah na kallon maciji shi ko wani sahabi da ya taho yana zuwa kawai ga maciji ya naɗe ya fasa manzo Allah kai kawai sai ya zara ta kobi ne shi maciji kan maciji ya tsara annabi shi kuma maciji ya zo gadin manzon Allah ai aka yi ta dambarwa sahabi ya kai ma maciji sara maciji ya kawo sara sai manzo Allah ya tashi ya daba maciji ya ce kai na su kai ma na su ya ce yadda ka zo kana son ka kiyaye ni wannan shi ma zuwa yana so ya kiyaye ni ce da kai da shi Allah ya muku albarka da haka manzo Allah bai tsoron kowa sai dai maka alkunya kawai wanda ya bi tsoro shi ne Allah haka ji manzo Allah na cewa law ta'lamuna ma'alamu la tahiktum qalilan wa la bakaytum kaseera to wallahi da kun san abin da na sani na tsoron Allah yace wallahi ba za ku iya dariya ba kuka za ku rinka yi dan shi yadda za ka kwatanta manzo Allah ka kwatanta manzo Allah kaman sabis ne da wayoyi wannan sabis da Allah duk wata waya ta kamfanin MTN ba abu ɗaya take an saba magani ba ko a inji ɗaya take an saba magani to manzo Allah shine wannan injin halitta duk halitta Allah kursi al'arshi mala'iku mutane aljane dabbobi kowa daga halaran manzo Allah yake an saba magani to da Allah akwai sakandare da bai cikin aiki alayhi salatu wassalam ya fi kowa tsoron Allah idan Allah ya angulo sako to kan annabi yake zuwa shi kuma shine zai raba ya ba al'arshi nata ya ba kursiyi nata ya ba wuta nata ya ba aljanna nata ya ba mala'iku nashi ya ba mutane nasu ya ba dabbobi nasu kowa ya raba mai nashi kuma lokacin da yake raban kuma ya san yadda abu ke gudana in banda ma'aikin Allah ba ne wannan allazina yuballiguna risalatullah ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا Allah ya ce kallon wannan annabi yadda annabin ne yake isar da sakon Allah ya isa ku gane lissafi daga ubangijin yana magana da Allah kuma ne yana ba da umarnin yaki yana magana da Allah yana wa'azi yana magana da Allah yana sulhu yana magana da Allah yana bacci yana magana da Allah yana hira duk lokaci ɗaya baka fa billahi hasiba ya isa ubangiji subhanahu wataala ya kasance hasiban mai lissafi ne a cikin al'amura ma kana muhammadu ma kana muhammadu nabanin min rijalikum ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما الله سبحانه وتعالى yana son da waccan matsala ta sayyidina zaid dan harisa da sayyidina zainab binti jashin Allah yana son ya yanke hukunci baki ɗaya. sai Allah ya ce ma kana muhammadun annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bai zamo ba aba ahadin baban wani mutum ɗaya. min rijalikum daga cikin wa'annan mazajen naku maza Allah ba baban wani namiji bane nan malaman tafsiri suka ce to ai manzo Allah ya fi ƴaƴa maza to sai yana ko Imam al-Qurtubi ne sai ce a to ko da an ɗauke shi a yanda wasu malaman suka faɗa ce to ai duk wa'annan ƴaƴan ba su zama rijalu ba suka koma ga Allah su to kenan abinda Allah ke fassarawa manzon Allah bai zama baban duk wani baligi namiji daga cikin ku ba da haka zai dan harita har ya isa aure ya yi aure da haka annabi da yau ba baban shi bane kan ku ƙara ce mashi zaid bin muhammad sai dai ku ce zaid bin harisa wa'annan suna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya tattara abubuwa da yawa a cikin shi in ka ɗauki alƙur'ani za ga wannan suna sun zo a guri huɗu ne yadda suka zo a guri huɗun nan za ka ji malamai ana ta dogon bayani ai saboda kaza ne saboda kaza ne saboda kaza ne saboda kaza ne amma a taƙaice idan ka ɗauki kawai malamai masu ilimin misali sun ishe ka lissafi game da wannan suna sun ce wai wannan suna muhammadu ɗinna sallallahu alaihi wasallam idan ka ɗauki ainihin suna a huruful ja'iyya zaka ce mimun ha'un mimun dalun to ka dauki mimun din nan min jaye 40 ya goma min jaye 40 tafsin ke ko in ka ce ha'un ha karami takwas haka ne ko malamin sabi ha'un alifun daya hamza daya in ka ce mimun shi ma tis'in to ainihin gun ka ce muhamma akwai shadda duk inda ga shadda a larabci tas'ifi ne to nan sai ka ce muhammama du shi ma in ka ce mimun mimun tis'in tis'in in ka ce dalun dal hudu alifun daya lamun talatin to in ka haɗa wannan lissafin zai baka lissafi ɗari uku da goma sha hudu ɗari uku da goma sha uku su ne mutsaman annabawa mursalai dukka wannan ɗayan na ɗari da sha hudu shi ne mutsamin duk wani waliyi tun daga muridi har ya zuwa waliyi mabtum alai duk darajar da za su samu cikin ɗayan nan za su same ta to duk sai Allah ya tattara su cikin sunan manzon Allah da haka Allah ya girmama sunan Allah bai kiran sunan zalla duk Qur'ani baya Muhammad duk Qur'ani kuma duk inda Allah ya kira sunan sai ka ji ya danganta shi da annabta ma kana Muhammadun aba adam ya rajalikum walakin rasulullah rasulullah Muhammadu rasulullah to ko ina duk kudin nan zaka ji Allah ya haɗa da annabi Allah subhanahu wa ta'ala ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum manzo Allah bai zama baban ɗaya ne daga cikin mutane ma mazajen ku ba walakin rasulullah sai dai cewa shi dan aiken Allah ne wa khataman nabiyyin kuma cikamakin annabawa ne tun daga annabi Adamu alaihi salam to daga zuwa kan manzo Allah aka kulle kofa annabta babu wani annabi bayan manzon Allah kana Allah bi kulli shay'in alima Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance aliman mai cikakken sani ne da kulli shay'in da kowane abu kowane abu yanda ka sanni kana gani na din nan to haka Allah ya san komai da komai kuma ninkin haka so dubu ba iyaka ai dai kowa na gani na nan ko to haka Allah ke ganin komai haka kuma Allah ya san komai suka ji cewa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ard wala ratbin wala yabis illa ذاك الله كل شيء عليما الله masani ne da kowane abu subhanahu wataala Allah ya san komai ya san yadda komai ke gudana subhanahu wataala to saboda yanayin lokaci ne kamata mu kwana sai Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tambaya na'am to shi ne aka ce juma'a ne janar ne na'am duk juma'a ne to tausirin da muke nan gashi yanzu liman ya aiko da takarda cewa in Allah ya kai mu jibi ko in Allah ya kai mu jibi juma'a wannan karatun da muke za a rufe shi kamar yadda muke karfe biyar zuwa karfe shida in Allah ya kai mu ranar juma'a za a rufe shi Allah ya kai mu lafiya Mun zo tambaya
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah Akaramakallah wani nawa ne tsadar sadaki a musulunci na'am kuma nawa ne menene a hashi.
to shi sadaki a musulunci bai da tsada ko bai da arha idan kaga wanda kake so ta yi maka sai babanta ya ce ba zan aura maka ita ba sai ka ba ni tiriliyan goma idan kana da ita ka ɗauka ta bada yayi wajen ara kuma malaman mazhaba sun sha bamban mazhabin imamu malik ya ce sai an samu rubu dinaru nawa ne rubu dinaru ne yanzu dubu ashirin da wani abu ko to akalla dai a mazhabin imamu malik shi ya tafi akan cewa sai ya kai rubu dinaru akalla dai daga dubu ashirin da biyar abin da ya samu da haka tsohuwa ko ba ta iya tashi wani zai aure ta ya ba da wani da haka kaga a musulunci akwai karancin shi a mazhabin imamu malik amma kuma a faɗin shi a yawan shi bai da iyaka wata rana sai da umar allah ya kara mashi yadda a ya ya zo yana ta hudu ba yana faɗa yana cewa ana tsadanta sadaki manzo allah baya tsadanta sadaki don haka shi zai yanke sadaki irin yadda gwamnonin najeriya in aka shedanin malamai suka kewaye su suke yi kai gwamna ko kawa'idi baka iya ba amma ka ce ka tara malamai za a yanke sadaki to shikenan wannan sai na umar na kan mimbari yana tai da aka ce ya yanke sadaki daidai da manzo Allah ya yanke sadaki sai wata tsohuwa ce umar ina da tambaya da Allah subhanahu wataala ya ce wa ataytum ihdahunna imdaran da Allah me ya kindaru shi haka karatu yake ko me ya kindaru sai ce to kindaru dai dukiya mai yawa sai ce to tunda Allah bai yanke mana ba kai baka isa ka yanke mana ba sai ce kuma gaskiya yake wa Umar da ya lalace har mata sun fi shi karatu kowa ya je ya sadaki yanda yake so to da haka mu karancin sadaki yanzu gaskiya ba ka da inda ake yin sadaki a wulakance a talauce kamar yadda ake sai da gyada irin arewacin najeriya ta yamma munan ana sadaki a wulakance mace za a ɗauƙya a baka wai a ce wai dubu tamanin yanzu ragon dubu tamanin aka yanka maka shi ka ci yau ka ci gobe ka ci jibi zai saura kamata yi a wannan lokacin ya kamata sadaki ya kai irin sadakin manzon Allah sai na aisha ta ce manzon Allah yana yi wa matan shi da 'ya'yan shi sadaki ukiya goma sha biyu da rabi da rabi to ukiyan nan kowace ukiya dinari arba'in ne dirhami arba'in aƙalla yanzu irin wannan sadakin na manzo Allah ya tayar ma naira dubu ɗari takwas miliyan miliyan ɗaya ma kaji a ranar lissawa dai an gane ko to aƙalla dai kuɗi ne masu yawa to amma munan sai a ji rigima an sa mai sadaki dubu ɗari to iyayen sai da ta za su to kai banza za a baka to amma akwai wani abu wanda ya kamata kuma al'umma a kula da shi kamar irin dan bayanin da ne farkon karatu na magana kulli din nan abu inda iyaye ke wulakantar da sadakin ƴaƴansu wajen al'ada kaje kayo lehem dubu ɗari hudu kuɗin jin gaisuwa wajen dubu ɗari kaza wani kayi kaza kai kaza to kuma aka zo aka ce ma sadaki dubu ɗari biyar ai kaga kuma an kashe ka kaga duk yan kantar shago ya aka ka sauka kafa to abin da ya kamata iyaye su rinka sauƙaƙawa maganar leye a bar shi maganar jin gaisuwa a batta maganar na gani ina so duk a bar shi ya ga yanmu muna so za a bashi ito to alhamdulillah to da haka mun yanka mai sadaki naira dubu ɗari takwas kaga dubu ɗari takwas ɗin nan zai je in ya samo ta ya san da ya gama ya kashi kawai ya makale ya da ga amarya a ɗaki shi kuma ubanta shi ya san da zai nemi kashifa da gado da waye da waye wannan dubu ɗari takwas ɗin shi kuma za ta mai wannan abubuwa hankali kwanci to sai a zo a tara tsummoki a akwati kuma a uba ya ta ya ta maula da Allah ya ta zan auren ba mu sai katifa ba ga kuɗi nan ko to shi yasa ake ta wannan wahala da za mu kawo nan ma'adal mu soke ne da duk wata rigima kawai a zo a ce ta ne mata sadaki dubu ɗari bakwai ko dubu ɗari takwas wannan kuɗin za su yi mata kayan ɗaki ran da za a kai ta ɗakin in uban kana ji ka ce ma ya kawo buhu a saka mai ita a ɗaure a kai in ya je sai ya sayan da zai da ita to da ana irin wannan to amma mun ƙi yarda da cewa lefe sadaki ne kudin gaisuwa sadaki ne kudin waye sadaki ne mun yadda to shi ke sa idan aka zo kuma aure ya lalace kake ganin ana walle walle a uba sai ce mu ai sadaki dubu arba'in dubu ham- dubu hamsin aka kawo mana da aka an ce ai hulu isu za mu biya shi kuma miji yana kallon ya yi ne yewaye ya kashe kuɗi me zai hana ya ta Allah ya isa Allah wa dare to da aka al'adar tamu ya kamata mu gyara in mun gyara ta komai sai ya tafi daidai Allah ya gyara mana na'am na'am na'am ya zo malami ya ce an yi shi ne ba lokacin musulunci ba ya rai
to gaskiya ne shi lokacin da aka yi auren sayyidatina khadija da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana da shekara 25 kaga lokacin annabta saura shekara 15 to amma shi manzo Allah alaihi salatu wassalam tun daga ran da Allah ya halice shi har yanzu da muke yana tafiya ne akan tsari na musulunci manzo Allah bai taba kauce ma musulunci ba ko da kuɗa kuma in ka kalli littattafan tarihi za ka ga abinda malaman tarihi suke karantawa a cikin auren manzo Allah babu wani abu wanda ya saba ma shari'ar musulunci an gaya shi waliyai sun je sun nema waliyai sun ba su wannan ba musulunci ba ne an yanka sadaki raƙumi goma an ɗaura raƙumin nan goma an bada wannan ba musulunci ba ne da aka zo za a ɗaura aure sayidna huwailid ya tashi ya ce ya gode ma Allah da ya sanar da su rubutu da karatu kuma ya sanya su masu bin addinin nasaranci kuma suka zo suna bin addinin kakansu annabi ibrahim kuma ya girmama su da wannan ɗiya mai albarka wadda ta ga wannan ɗa mai albarka da haka da wannan sadakin irin na addinin annabi ibrahim ya aurar da khadijatu zuwa ga sayyidina muhammadu rasulullah shi ma abu ɗalib ya tashi ya yabo ga Allah mun gode ma Allah da ya sanya masu hidimar ɗakin Allah masu kula da rijiyar zamzam masu shajiro masu kaza wannan ɗamu mai albarka kaza kaza kaza don haka ya ga wannan ɗiya mai albarka yana nema kuma an ba shi kuma mun ansa na yana kauce ma musulunci to da shi malamin kamata ya yi malamai su rinka ni ma na ji karatun malamai su rinka canza lafuzzan su na da'awa wajen da'awa don me yadda aka faɗi kalmar cewa auren ma da aka yi a lokacin da ba musulunci wannan cin mutuncin annabi wannan cin mutuncin annabi a ce annabi ya yi wani abu wanda ba Allah ciki to malamai kamata cikin lafuzansu na da'awa su rinka faɗin lafuzan da idan sun faɗe su al'umma ba za su ji dan ba wannan shi ke jazaba in mutum ya magana a ce mai makiyin annabi ba yanzu ka kaddara babanka da innanka maguzawa ne sai suka yi aurensu shi kenan sai suka haife ka kana goye sai aka musulunta ka tashi cikin musulunci sai wani mutum can ana yi rai ya ba malam abinda auren innanka da babanka tulin giya aka bada za ka bari ya kai labari bai ji biyar ba to sai annabi muhammadu to da haka malamai nasiha ce malamai su rinka kula da lafuzzan da za su rinka faɗa a wajen da'awa don me mu almajirai da ake gaya mawa mu ga girmamawa a cikin abu amma in an faɗi abu irin wannan to zai iya jawo kuma a yi ta kace na ce wata ran sai ka ji ana cewa malam wani ya zagi annabi malam wani ya ce kaza dan wannan kalmar da za a juya ta a juyar sai a ce malam ya ci mutuncin annabi kun gani to da aka yi na ci karatun da aka yi ina ina nasiha ne da cewa irin wannan da Allah malamai su rinka canza lafuzza a wajen faɗin karatu na ko lokaci ya to to alhamdulillah lokaci yayi sai mu hakuri sai in Allah ya kai mu gobe da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu albarkar Ramadan Allah ya sa muna daga cikin bayan da aka yanta a cikin wannan wata albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yan uwan mu da suke cikin halin tsanani da kunci wanda yan ta'adda suka kama da wanda tashin hankula suka dama musamman akwai yan uwan mu na goya da sarwajo da nan yankin suna bukatar addu'a muna roƙon Allah ya yaye masu abubuwan da suka dame su Allah ya zaunar da su lafiya ya zaunar da mu lafiya kasan nan tamu duk inda ake neman zaman lafiya Allah ka kawo mana shi duk inda tashi hankali yake Allah ka ɗauke mana shi Allah ka zaunar da mu lafiya alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatul fatiha